a cikin balaguro annabi sallallahu alaihi wasallam ko rawatib baya yi salloli na kafin azhar bayan bayan azhar kafin la'asar bayan magriba bayan ish duk baya cikin balaguro daga witri sai ainihin raka'atul fajr saboda farillan ma an rangwanta maka to kuma kuma ka zo ka wahalar da kanka ko mu ce ka taku ba za mu ce wahala ba ko ka dan matsa ma kanka da abin da yake nafila wani shi rashin sani suka ce karamin sani ko komi har wakila ya dinga ganin wani wannan malam a tafiya ba ka kiyamun laili ana cikin balaguro tashi ai kiyamun laili ma kiyamun laili kuma nana harin ma an rage maka sai malam ya ce wa zakatu min adh-dhahabi wal fiddati wath thamari wal hububi wad dawabi ala ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraka samu bayanin su a qur'ani filla filla zakka ta zinari zakka ta azurfa zakka ta amfanin gona da ainihin ɗiyan abinci a maimakon tamar ko ya kawo tamar e kenan sai zama tamar ɗin ya wakilci sauran hagub nan kuma tamar 'ya'yan itatuwa to 'ya'yan itatuwa zai wato ainihin su tamar suna ciki da su al'inab ko wadda da zakka ta dabbobi shi ma a bisa yanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa zakar zinari da azurfa in zinari ne sai ya kai dinari 20 da shi ne kwatankwacin gram 85 ko wanda urudu tijara da wato al'athman duka ana auna su akan wannan zakar kuɗi da zakar kayan kasuwanci duka ana ɗaukan mikiyasin shi ne daga zinari ko azurfa kuma azurfa sai ainihin ya kai dirhami 200 zakar amfanin gona sai ya kai ausuki biyar ausuki tafkeken buhu ne mai cin sa'i 60 tiya 60 kenan tiya 300 shine nisabin zakka mutanen karkara wani ya noma bai wuce tiya 15 ba ma a ce sai ya fidda zakka shi ma muskini ne daga sai ta kai wato ainihin miqdar sai ta kai nisab sana ake fidda mata zakka zakkar dabbobi nau'i hudun nan ko uku raƙuma da shanu da tumaki da awaki to sai dai tumaki da awaki akan haɗe su a raƙuma sai sun kai biyar sannan sai ka ba da ba raƙumi ɗaya ba ka ba da akuya ko ko tunkiya shanu sai sun kai talatin sai ka ba da ainihin wato tabi guda cikin cikin shanu raƙuma sai sun kai na'am awaki da tumaki sun kai arba'in sannan ka ba da guda da sauran tafasil wanda malamai suka yi fa'in ƙasamaha in mutum ya raba da kan shi faja'izo ya halatta ila kasan wanda suka fi bukata sai ka ɗauka ka ba su amma a dinga jin tsoron Allah da jimawa wani ya taɓa mai komin ɗari dala ɗari fa ba jika ɗari dala ta ƙarfe ta ƙarfe ma malam ba ba ta takarda ba wadda an kaji za ka ɗan yi tunanin ko jika biyar ce ko goma ta ƙarfe wadda garanti ka san dala ɗari ce babu magana biyu a kai laki lafa na ce ya aka yi lissafi ake lissafi na zaka sai na wega na gaga wasu nan sun yi layi wasu almasai na ɗauka na ba wani cikinsu na ce to Allah ya karba sai na yi gaba ya ta mamaki har yanzu yana shakuna haka kawai ka ce kafin da zakka kawon dala ɗari to so da haka abada ta yadda Allah ta'ala ya tsara da hikimar da ta sa aka fi da zakkar da ran nan nima ina iya bada ta eh yanzu mutane ba su yi son irin kyautan nan ta manta talauci zai wuya ka ji labarin kaga an yi ta to da kai hadafi yadda wani katon mai kudi aka ce min ya ba mai manajan shi zakan miliyan 100 shi kan shi manajan ya fi karfin miliyan 100 kaga asali haramun nema a bashi zakka kuma ya bashi don gyara kasuwancinsu kaga ba zakka wace yanzu zakkar ta zama buki wani da ita yake zumunci wani da ita yake kaza gwara-gwara an bangaren ma zumuncin ne da dama amma wani ya dauka ya ba matar abokin shi shi ma wancan ya ba mata shi anguli ta dawo gidanta ko? Allah ka tsare mu wa in a'taha al-imama fajaizun in shugaba ya ba shi ma ya halatta kai guraren da za ga ana da kwamiti na zakka da wakafi yanzu ban san dai nan ba ko Najeriya akwai ka kai zakkarka kan kwamitin zakka da wakafi su za su raba maka ko ka kai wata makaranta wadda take cibiya ce santa babba ko wani masallaci wanda suna da list na wa'inda ake fidda mawa wannan ba laifi ba ne amma asali a kaida ta ahalus sunna wal jama'a in shugaba ya ce bai yadda ba dole shi za a ba ya raba to dole ka bashi daga sanda ka fidda ka kai kwamitin zakka kai ka fita an raba yadda ya dace ba a raba yadda ya dace ba kai dai babu wani zargi a kanka tunda baka da ikon da zaka tirsa sama shugaba sai yayi abu kaza amma in ya kasance ya ba da zaɓi ko ka kawo gwamnati ta raba ko kai ka raba sai ka kalli me ya fi dacewa in ka san ba za su raba yadda ya dace ba sai ka raba kayanka in kuma ka san za su raba yadda ya dace sai ka fitar ka bada ko don ka fita zargi ba ina fata an gane malam yake cewa wa'alam anna awwal al-islam shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka sani farkon musulunci shine kalmar shahada shahadatu an la ilaha illa Allah anna muhammadan rasuluhu da su ake da wannan kalma ake shiga addini wa anna man qala Allah wa anna ma qala Allah kama qala kuma ka yadda duk abinda Allah ya faɗa fa kamar yanda ya faɗa din ba ƙari ba ragi kawai tunda Allah ya ce kaza ne to kaza ne yanda Allah ya faɗa shi yasa al-Imam Shafi'i rahimahullah yake cewa amantu billahi wa ala wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillah na imani da Allah da abin da yazo daga Allah akan yanda Allah yake nufi na yi imani da manzan asalama da abin da ya zo daga annabi a bisa yadda annabi yake nufi ka kenan kai ka fita ko ma kai baka fahimta ba dai amma yadda Allah yake nufi haka kake nufi wala khulfa lima qala ba a saba ma abin da Allah ya faɗa wa huwa inda ma qala mutun yana nan gurin inda Allah ya faɗa kakka wuce wal imanu bi shara'i kulliha da yin imani da dukkan shari'o'i na annabawa gabaki ɗayan su addinin duk da addininsu ɗaya ne sai dai wato abin da ya shafi filla-fillar ibadan ne ake samun bambanci da kaifiyat na ibada adadin raka'o'in sallar zamanin annabi musa ba irin su ne muke yi ba amma dai mun yadda na annabi musan shine gaskiya a zo a zamanin shi shine daidai a zamanin shi yanzu allah ta'ala sai ya ƙara ko ya rage ko ya canza salon kuma dole mai imani da wannan ɗan gurin zartarwa wannan za mu zartar gurin imani duka mun yi imani da su wa'alam anna shira'a wal bai'a ma bi'a fi aswaqil muslimina halalun ma bi'a ala hukmil kitabi wal islami was sunna ka sani cewa siye da siyarwa shine abinda aka siyar a cikin kasuwannin musulmai na halal da abinda yake halal ne a cinikin sa kuma aka sai da shi a bisa hukuncin Allah da hukuncin da musulunci da sunna suka kawo min ghairi an yadkhulahu taghrirun in har ba a samu taghrir a cikinsa ba taghrir shine wato me ake cewa tahawuri ko ganganci ganganci shine ka sai abinda ba tabbas ya shigo hannunka abinda bai shigo hannunka ba kai cinikin shi shine cinikin buri a sama cikin illolin da suke haramta kasuwanci ai abu hudu ne baya fita daga hudu at-taghrir wal qimar wal jahalatu war riba duk wani kasuwancin da kaji an ce haramun ne waɗannan matsalolin hudu ne ko ɗaya daga cikin su suka shiga cikin shi at-taghrir shine muka ambata mutum ya ce maka wato ga wani tsuntsu can yana wucewa sai ya ce maka nawa ka siya an baro mashi kafin ya baro kaga ba lalle ya same shi ba ko ko cinikin kifi a ruwa hakan ba a yin wannan hakan nan jahala abinda baka san shi ba cewa yana da wani matun burin rago zai kai haka nawa ka siya kai baka ga ragon ba jahala ce baka san baka ga abun ba baka sanya yake ba ba a cinikin shi nan sai qimar ba a yin kasuwanci da caca ka sa in sa wanda ya ce ya dauka ba a yin wannan sannan sai riba ta ƙari ko ta rage waɗannan su ne suke haramtar da kasuwanci to ya zama tagrir bai shiga cikin kasuwancin ba au zulmun ba a samu zalunci a cikin kasuwanci ba au ghadrun ba a samu wani yaudara a cikin kasuwancin ba kaga gishu ya shiga ciki ka saida mai abu mai kyau mara kyau a matsayin mai kyau au khilafun lil qur'ani au khilafun lil ilm ko a saida shi abu sa abin da ya saba ma alqur'ani ko ya saba ma ilimi da sunna wannan ma ba za a i'tibari da wannan kasuwancin ba na da nawa ake so eh to za a buƙaci alwala ko da sauransu to na gudun tsayawa ne na inda yanar sai mu bashi haka insha Allah tashi wa alam rahimakallahu annahu yanbaghi lil abdi an tashabahu ash-shafaqatu abada subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am mai balaguro kala biyu ne akwai wanda ya haddada kwanakin da zai bana ya ɗibi zan je niyame in yi kwana kaza in dawo wanda ya ɗebi kwanakin da zai yi a ra'ayinsu shekul islam ibn taimiyya ko kwana nawa ne kasuru zai inda ya fudda kwanakin da zai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuru a garin makka kusan kwana goma sha tara lokacin da ya je fatuhu makka ya tafi hunain ba hunain ba ya tafi hunain da aka yaƙi da gatufan da kabila ta taqif ya koma ji'rana ya dawo makka ya duka kasuru yake a wannan lokaci kuma a makkan ya jima ji'rana ya jima an gane ku duka kasuru ne zai amma wanda ya tafi balaguro da nufin a zai yi kwana kaza kwanakin da a ƙa'ida mai balaguro yake a cikin waɗannan kwanakin a urfi inda ruwayoyin da aka yi sun ta cin karo da juna gurin haddade kwanakin to abin da aka kasa ƙayyade shi da shari'a ana ƙayyade shi da urfi al'ada al-ma'arufu urfan kalmashru'i shar'a kamar tazarar balaguro a yan ta saɓani wani ya ce kilomita 48 wani ya ce kaza to shi suka ce duk abin da yake a urfi na mutanen garin a gurinsu an tafi daga guri kaza zuwa guri kaza balaguro ne to za a yi kaso a gurinsu mutum ya tafi guri kaza cewa za a ya tafi balaguro ba za a ce ya yi ƙaura ba an gane ko to wannan shi ma kasuru zai mutum ne ya je zai fito wasu takardu a agadis da takardun sun fito dawowa zai yi in yau ya je suka fito zai dawo in gobe ne to ka san sha'anin harkar takarda sai abin ya ƙici ya cinyewa kwana ɗaya kwana biyu kwana duka ƙasar zai ta yi tunda ba da niyyar zama ya je ba in dai har lam ya jima ikama bai tattara niyyar zama ba to zai yi ƙasar amma in ya tafi da niyyar zama ne a zancen da ya fi ƙarfi kuma in dai zaman nan nashi za a iya ambatan shi mazaunin garin kamar da ya je ma sai da ya sai gida ƙila ko ya kama haya ko ya yi aure a garin to nan kasur zai dinga yi ko da yana da ra'ayin wata rana zai bar garin ba kasur ba kai afuwan zai cika sallah ne mazaunin garin ko da yana da ra'ayin wata rana zai bar garin amma dai zai ci gaba da cika sallah to wannan shine dabitin abin da mutum zai kula da shi balaguran nan da nayi zama na je yi ko ko na je in dawo ne in dai na je in dawo ne cikin dan lokaci to kasuru ne amma mazhaban malikiya da jumhur suna cewa in dai zai zauna sama da kwana hudu ya cika sallah inda zai zauna sama da kwana hudu ya cika sallah to da mas'ala ce wadda an yi sabani kanta abinda mutum ya fi kwanta mai a rai sai ya dauka amma zancen shekul islam yana da abin lura sai dai akwai guraren da ya dan tsawwala dan akwai wanda suka fahimta suka fahimta daga zancen shi cewa mai zuwa karatu wata ƙasa ma kasuru zai tafi da ka tafi ka je kai shekara hudu kuma kai ta yin kasuru daga abin ya dan yawa da haka wannan ya je zaman karatu ne kun gane ba ya je ya yi karatu ko an so wani abu ya da a ya je zaman karatu ne daga mukim ne shi daga cika sallah zai yi ba kasuru na fata an gane wani wanda suke ganin ikama din in ya wuce kamar wata daya ko sati biyu ma haka misali zan je in zauna tsawon sati biyu ko wani abu makamancin haka to ya cika sallah zai fi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fita zuwa fatuhu makka bai fita da niyyar yayi kwanaki a makka ba uzuri ne ya zaunar da shi to in irin wannan ne sai ya kaso dan ya zama komi ana alakanta shi da yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ba irin wannan bane to sai ya sai ya cika sallarsa wallahu ta'ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله